الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shi daga watan jumadal ta jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina yawanci malamai sun fi zabar a ce jumadal akhir idan aka faro lissafi misali a ce an al'awwal wa tsani to ana jiran asali amma idan kawai iya ƙarshe ne sai ka ce akhir an gane ko yawa rabi'in al-awwal sai a ce rabi'in al-akhir kawai ka huta kowa ya san ba rabi'ul tsadi amma dai kace jumadar tsani din ma an gane to a wanda ya daidai da ashirin ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da uku yau za mu tashi darasi na tasa'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi zikir sunna wal kitab al muna kuma cikin kitabun nikah insha Allah ta'ala za mu tashi inda ma da yake ma yajibu ala al mutawaffa anha zawjuha abin da yake wajaba muna cikin idda mun fara magana akan idda muka ce dama daga al'adad ne ma'qulun min al'adad wal ihsa to mun yi bayani akan idda sannan muna cikin abin da ya shafi idda dan zamu tashi abin da yake wajaba akan mutawaffa ana hazo zuwa ga wanda mijin ya rasu shine za a ce mai takaba ko da bawo da yake faɗa mai takaba me za ta yi ana so a kauda duka al'adu da aka saba da a cikin al'ada da ake da ita za ga al'adar da aka zo aka ba wasu garuruwan ma idan mace mijinta ya mutu to ba za ta shiga takaba ba sai an zo an shigar da ita sannan za a kawo mata baƙaƙen kaya a sa mata sannan ba za ta rika wanka ba sannan a wani garin ba za ta shiga ta kaba ba duk ran da aka mutuwar sai ranar juma'a idan ya mutu ranar asabar ku to ba ita ba shiga ta kaba sai juma'a ta zabe za a samu wasu tsofaffi su zo da shiga da ya karanta karatun shiga ta kaba wani irin karatu da ma la mu'allala hu min al-i'rab karatu at-taura ji ko injila ogo haka su rika kawo wajen salatin ana faɗa da na ajidaje sannan za ta fita ma fa sai sun zo fitar da ita to wannan gaskiya duk al'adu ne da magudanci da ya zo ka san ba abin da yake wa addini karan irin al'ada shi addini yana sauƙaƙa wa al'ada amma al'ada ba ta sauƙaƙa wa addini rashin adalcin da al'ada take wa addini kaga ai da yazo a ƙa'ida qawaidul fiqhiyya cewa al'ada muhakkama ko muhakkama sai aka yi da al'ada ta zo ba ci karo da addinin ka ba kawai kai amfani da ita amma ita al'ada in ta zo ba ruwan da abin da ko sai ta fita kan abu komai dukkan abu addini ne zo al'ada zai da ita kansa to rashin adalcin da al'ada ba ta wa addini kenan to gaskiya ta kaba al'ada ta shiga cikin da ta yi mata dama-dama Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ji ana ta samun gyara rashi sosai sosai da sosai to shi ne abin da yake waje ba a kanta ya ji wa alaiha da ihlas wajibi ne kuma wato wajibi ne ta yi wato ta yi wannan iyakancewar al-ihdath bi ma'ana lugha shi al-man'u ta hana kanta wasu abubuwa hatta kan qadi iddatuha har iddata ta kare kun san da ba ai inda ake kiranta ana kiranta da idiya ne musamman wannan ce ko wannan to akwai iddatul mutawaffa akwai kuma iddatul salat yawa so um, ita iddatu talat ana magana akan idda da aka yi amfani da ita lokacin al'ada ko ko wadda ba al'ada ba yawa sannan kuma iddatul wafa ana itibari da wato lokacin mutta tarewa ko lokacin da ba tare ba ita a iddatul wafa ba ruwanta da al'ada maganar abin da ya shafi al'ada ba ruwanta da iddatul wafa amma iddatul talaq kuwa tana da alaka da wa'annan to shine malamai suke cewa al-ihdar huwa tarku zina to ga jinan kaga can mun ce a loga literal meaning din shine al-mar'u nan kuma huwa tarku zina shine barin yin kwalliya da ado ku kiyaye wannan ba rashin yin tsafta ba rashin yin kwalliya da ado ai tsafta daban kwalliya ado daban ko to kwalliya da ado ba kwalliya ba ado to shi ne wannan sai ce wa lubbil huli ko ce wa tsibi da rashin sa turare ba a sa turare in ana ta kaba ko a wannan lokacin idan misali tana da warin kashi sai dai ta samo misali ko hammatarta na yawan bugawa irin wannan ododin da ake samu na air pollution sai dai a sami alimu ai alimu to ai sosai yana amfani sosai wajen ko da mutum ba ta kaba yake ba wanda ba zai iya siyan deodorant ba ko wannan body spray din sai amfani da alimu ai amfani da alimu in kana amfani da ka ga dai in dai mutum ba kazali bane ba zai siya ka da siyan alimu ba annabi ya goma ana bayani to sai ya gogawa a ammatarsa idan yana goga shi abu yake zai hana wari sannan kuma zai hana wannan gumin hammata yana autobin ya ci halin in kuma kana cikin malawar da zira abu ne ka rika biyo mai tsada wajen zubure ka sa wannan ka zauna kusa da mutum ba za a rika damuwa ba ko a kowane ya zauna da kai za ka ga ka damu kanka ya fara bugawa domin akwai air pollution a lokacin Allah ya kiyaye to saboda haka shi sa mata wai suke maza biya wani lokacin wasu na taba tattauna da wasu suka ce wai ko dan maza sun shigo guri sun fita suna gane sai na ce me kuke nufi ka ce wallahi wani lokacin ka shiga gurin zaka ji kamar warin bunzuru na ce wannan wulakanci ne su ma kana ji an raba kenan an yi wa wani to amma dai wanda yana so ya nuna ba mutum ya zama yana kula da jikin sa kawai gaskiya shine addini yawa a rika kula da shi to sai yace walau fil huli da sanya kayan ado kayan karo din nan sarka auroru zubi masu tsada munduwa duk gaba daya shine al huli din an gane ko kai ba za ku ba shi bangon ba a ba ku da kirki ba ta yi matsa daga nan tashi usman tashi gaba ɗaya ka bar shi ne ko ma bangon ma ba shi rabu da shi sai ya ce wa lumfil mulau kaga yanzu ba lada da tun da ya tambaye ka tsakani da Allah kai da shi yanzu dole muka yi wa dole ka ba shi ba lada ko akwai lada babu wallahi shi da shi ya tambaye su suka yi dariya suka hana shi gurin walufin mulawwani min asiyab da sanya wato tufafin da yake mulawwan ne daukar hankali shi ma mai adam kenan fari da baki ja da kaza mai kaza da kawai shine mulawwan eh mai daukar hankali wannan hausa kawai tufafi mai daukar hankali ba za ta sa ba wal izabi ba a yin kunshi ko na zamani ko na da ba a yin kunshi na zamani shine wannan na fulawoyi dan duniyar ma kenan an gane ko wannan na fulawar da na da kuma shine irin wanda ake yi mai da eh ko a sa a cikin leda ko cikin koko abin da ta yi na'am zunguru ko yawa cikin zunguru eh yana da kyau hausan mu ta rika dawo alayiran da muke karatun lolo wal marjan akwai wani alaji a can baya ban kiyaye sunan da ba alaji yana muna yawan tattauna da shi da yake mun da muka yi magana akan yadda magabata suke da wajen taimaka wa makwabta wannan abincin da ake a bayar a kai da muka tashi da yake mun ɗauki sunansa sunansa ɗauki sosai to irin wannan shine wato karatu bayan karatu kenan dauke sunansa kaga duk lokacin da aka na zo kan gurin na ina sanar da kalma sunansa dauke shine malaman mu na zuru zaka ga Allah ya ji kan liman a gurin sa muka samu akwai kalmomi da yawa da ni na amfana da yawa na Hausa irin sun maken gaba kundu kundu kuɗi karantar ma duk waɗannan ya zo ba zai gaya ma sunansu na boko ba ko na hausa da kuke kawai haka za a fara makin jama kun da kuke karantar ma duka in an zo ilal mirbaqaini ilal saqain duka da wannan kalmomin haka bala abdullahi jimai kalmomin to sai yace wal kuhli da kwalli kwalli ma yana jan hankali zaga iyaye suna cewa wai wai ko kakannin mu zai ce ya muka ga idan kamar nama eh in yaro ya zuciya ita ne idan nasa kamar nama wai ba kwalli a ciki kakannin mu ba su yarda da haka ba a zo a ido ba kwalli to yana ƙara wa yaro kyau yana ƙara kyau har babban ma sai dai kawai lokacin za ga wasu su sai ba fasara sai ya ba su ifil wai kifin aka za wai kifin din na gaske ne din labari ne ba a wace wai eh akwai ko to to gaji ko gaji si kaman mai da kan mun maka ne sai yawa to akwai amma sihiri ne ko kanji da za a ce wani ka kalle da shi ke ina yi ce sihiri ne mun yadda asiru haqqun wa lahu ta'siru lakin bima qaddara bil qadir eh shi ma ga ga daudin duk irin wannan ne ai a ce siri ko tagau ko yawa to sai yace wal kuhl kaga shi kan annaba a ji a samalin muhammadi Allah ku tunu ai to alaikum bil ism na ho yuku da sanya fallin ism fa innahu yumbitu shi'ara ko yawa haka annaba ne da zai zura yace yace kurka sa ism domin yana fito da yajirin basara wa yumbitu shi'ara yana ƙara ido ƙarfi kuma yana fito da gashin ido ismu da ko a kurmi za ga zoji ba ka da tabbas original da ne amma ana ce ba ismu an gani kwalli ne bari haka a ɗan abun da yi an ummi adiya qalat ummu adiya Allah ya kara mata yadda ta ce kunna nunha an nu'ida ala mayyitin mun kasance ana hana mu yi wa mamaci idda ta kaba ke shi za mu kace sunan ta iddatul wafa amma ba wuce sai ke ta kaba ya huta kawai to mun kasance ana hana mu da ni wato ni wa mutum idda alama yikin gaba mace mauka salatin to ga wani guri saboda kwana uku duk muna biya amma wata kila baka taba hararowa ba idan wani ya mutu kowaye abin da ake kira yadda yanzu mun faɗa a baya ka daina wanka ka kulle shago ko gurin sana'a ka ka daina zuwa har sama da kwana uku ka saba hadisin nan ko ka rufe makaranta kawai ka ba ɗaya harkokin ka ka daina shine ai ta kabar aiko komai naka ya tsaya ka daina wanka ba ta kaza ba kaza shine ba da yake ce dan kauce gurin in aka yi mutuwar in dai ba mace za ta yi miji ba saboda kwana uku to kamata yayi kamar namiji da dan uwansa ya rasu ya kulle jagonsa yana jin tsoron in aka buɗe baya nan za a iya makilla sai aka ce ce wata alama da take nuna ya koma aiki misali in shago ne gaba ɗaya sai a rika fito da biyo wata waje kawai daga bayan kwana biyu ko uku sai bai yaran a gurin tunda da yadda sai in yana nan in baya nan za su yi mata aji to shari'a ba za ta ba da kofar cewa ya ce zai buɗe ya biya ta ba an yadda in wata alama ko yaya da za ta nuna cewa lallai hajjar ba ba ta kaba yake ba domin ba ba gida mai yin takaba sama da kwana uku ba idan kana so kai takaba to kasa da kwana uku za ka yi idan ya haura kwana uku an zaba wa gida na san sau da yawa ba ma araro cewa kamar hadisin ya shafe sau da yawa amma za ga mutum ya kulle shagon da ya dina komai ba wanka ba komai ko yana cin limami wata ila wani abokin zanyi na jiki ya mutu kullum aka yi cikin damuwa ba wanka komai na tsaye saboda kwana uku sun sabo ne ba harkokin business duk ya tsaye da su in kuka yanzu wani ila tunanin ku zai ta hararowa ana yi ana yi ko mahaifinka ne rasu kai shiga wannan yanayi ba ina magana ba akan abin da ya shafi zaman makoki ba shi nake magana ina magana ta kaba da ake yi ta ƴaƴa ko ƴan uwa ko abokai da mutum zai yi wa wani domin ta kabar shi ne kawai tarkun zina ga gidan ya faɗa wasili wa lubtul qali wa lubtul mulawwal min al-thiyab wanda ga indi riga ce jallabiya ne din ita ne ta tiyawo din ta tun ran da aka yi mutuwa saboda yana cikin wani yanayi ba wanka kuma ya daina wanka ba shafa mai ba kaza ba kaza ko wanka ba za a yi ba to annabi in na in mu hadiya ta ce annabi ya hana mu yi wa kowa ta kawai sama da kwana uku illa ala zawjin sai dai in miji ne arba'ata ashhurin wa ashra za a yi mata kwa wata hudu da kwana goma kuma da wata wata za a yi amfani da musulunci yawwa kada wani yanzu da ya rika ɗauko mana februari ma ba da shi ake lissafi ba watan musulunci shi za a auna ya mutu yau nawa ga wata bakwai shida ko sai mutu shida ga wata shida ga wata saboda haka muna jima'a na akhir yanzu to idan rajab yanzu shida ga wata wata nawa kenan wata daya Shaban ta zo shi daga wata nawa kenan? Wata biyu. Ramadan shi daga wata wata uku. Shawwal shi daga wata wata hudu. To sai Zulqa'ada za ta fita daga Idda ko za ta fita daga Takaba. Nawa ga wata? Na'am. Shida. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kaga mutanen wani aran mai ke wula ita ashabun nan. Na jaran ma wannan ai ta Allah jini. Yawwa, idan ka taiki daga wata wata hudu kenan, ina kwana goma, nawa ga wata za ta fita? Yawwa. To tambaya shi ne, sha shi daga watan shawwal din da ake magana a kai, mun yadda sha shi daga wata za ta fita, amma sha shi daga wata ɗin da yaushe sha biyu da rabi wallahi a karan ba da nake to me dalilin ka na dare ko na rana yau je za ka fita daga takaba shi ya ce sha biyu da rabi na dare shi kenan amma kawai ka ce mana sha biyu da rabi tsakanin buka hau su dan yi tunani mana tsakani da Allah yawwa da zara alfajir ya keto na waje gari ta gama ko su ma za ga Allah ya ce mu je mu ji iyayen namu haka suke yi sai waje gari za a ce yau za ka gama ta gaba to waje gari za ka ga in ma dinki ne an yi an yi in ma za ta yi duk har da yawan ta gaba Allah akbar sai ta ce wala naktahila ba za mu sa kwalli ba wala nalbata tauban masbugan ba za mu ta ranannan tufafi ba abuwan wala na tsayyaba na ga gurin zallake shi ne wala na kone ke ban gani ba gaskiya a gurin da farko yanzu na gani wala na tsayyaba ba za mu ta kuma turare ba ba turare kun ga turare kowanne kenan ko yawwa sai wanda za a zo a yi sauki nan gaba wala nalbata sauban masbugan ba za mu tara nan nan tufafi ba to nan ne gaba ɗaya ko ku ko da aka rina wani bangare misali sai ran jo dan kwalin an rina shi amma rigar da zanin ba rinar ta ba za ta sa duk mun yadda eh misali duk mun yadda cewa ba za ta sa rinar ne gaba ɗaya ba mun yadda ko to idan wani bangare ne kuma a rina ba shine tambaya to na yadda amma me aka kalla a hadisin aka ko kalmar aka iya ba da wannan ma'ana a a to kai yanzu seconding kake ko kuma objection oke ba kai da shi ba yawa saboda haka iya dan kwalin ya dauki wato yawa yanayin rinawa to dan kwalin za a kira shi da sau Na'am? Eh. Saboda haka yanzu a a Hausa ana kiran dan kwali tufafi. To shi kenan yanzu kawai idan ta zo ta yi daurin wanda bai ko ta daura iya dan kwali ta fito ba komai a jikinta ta sa tufafi. To a shi tufafi abin da zai rufe tsare shi ake ba shi ne tufafi. Al'aura ce. Tufafin kai ne. To gaskiya malamai wannan maganar da kuka yi shi ne abin da malamai suke yi na tsarar juna na fito. Amma abin da suke magana an wani bangare ne za a sa. Kamar yadda malami ke faɗa. Shi ne maganar. amma maganar da kai ita ma ai fiqhu ce an gane ko saboda haka idan idan idan idan wani bangare ne ba da za a saka amma gaba ɗaya tufafin to bai halatta ba abin da suke faɗa ke to sai ce illa tauba asbi sai dai tufafin da ake kiran sa wato tufafin nan na asbu za ku ga tandi ya je sai muku bayani wani tufafi ne taka yaman abin da ake cewa dan kuntuwa dan kaza an gane ku zo da haka bayan an saka shi kuma sai tsara shi bayan wato ya tashi sai fari ne da wasu duk tufafin da zai zama fari da wani kamar irin na jikin Usman an gane ko na jikin na ba fari ne duka wanda dai za a yi ma wani salo kawai fari ko wanda irin ado aka yi masa shi ke kira wato dan wannan zakar wannan gare shi ne asko din wa qadiru kisalana inda tuhuri to tana umma umma adiya yace amma an mana sauki an mana rahusa yayin da mutum mace ta zo yin sarki idan ta salat hidana idan ta yin mutai wanka an mata sauki cewa min ma'idha daga al'adata fi nubuzatin min kuttin min kusti azbari haka yanzu amma ka duba kulubul maram din ka cewa min kusti wa azbari sai wawu alam domin abu biyu ne gaskiya kustin daban azbar daban numda shine a shay'ul yasir sai dai dan kadan dan kadan min kustin na turaren kust ina suka ce wani turare ne na na turaren wuta ne ba ko sannan da azuba shi ma aka ce wato wasu ka ce kalmar azuba din ina duba wani shari'i a zu sai na ga ya ce a wannan adin da aka kawo yace wato kamar akwai kuskure a ciki yadda kalmar take shi ne zuhur wato daga farce wai wani irin turare ne mai launin sa kamar farce sai ake dangana shi da wannan to shi ma dai turare ne mata suna yin ɗauke da shi lokacin da suka yi al'ada kamar yadda ake sa miski to ka san kamar yan maiduguri ai za ka suna turara al'aurar su ma mutum mun ta zo tsarki ta zauna ta yi turare shi za ta taɓa gaya muku na ce akwai wani bawa Allah wani aran ma bana manta ya taɓa cewa ita yan maidugurin kawo ta wani kutsarin da ba ɗan yi lallai ba da wannan sunan ya yi kyau ba komai da ruwanka su zama da haka wannan shi ne su kaga mutanen mai zuhuri suna da wannan dabi'a to kaga shi ta ake ga shiwa arab da waye a ce suna da dabi'u na larabawa da suke ɗaya wasu abubuwa ɗabi'a turare kan ba wanda ya kai ɗan mai zuhuri babu an gane ku to saboda haka to sai yake wannan turaren an musu sauki kamar in ba wannan ba wani dan abu da za su sa lokacin da suka gama al'ada domin karnin da suke yi dan kankani ya halatta kun ga hatta a taka ba ba a ta zauna cikin mai ba cikin kazanta domin tsafta da ado aka hana ba a hana wato kwalliya da ado aka hana ba a hana tsafta ba shi ne abin da wasu ke takudawa sai ba za ta yi tsafta ba za ta yi tsafta ba ta wanka jin daɗi biyu kuma wasu tsofaffi ne za su wuce mata ka duba haramci kan haramci sun ga tsaraikin da kuma sannan sun saba Allah sun zo da al'ada mummuna da ake yi ko wai kan mutum ya zo da haula da ko kun zubun toka Allah akbar kaga wannan kafin ta gama za ta je da dakta ga gynecologist Allah duk su gonoriya su ta tafi kokon su waye duk sai ta haɗu da su ka ji ba kunzugun toka ba na iya kawai fatin ba toka za a zafe kunzugu ne don kada ta yi awa dama ya za a yi aiki awa da toka Allah ya tsawata to duk wannan ma an zara lawo biha mai sauka ba ruwan Allah da wannan duka to shi ne ita wannan baiwa Allah kun mu hadiya ta ce wa kunna nuna ha an yi ba an jirani da ba mun karanta wannan a baya tace kuma an hana mu raka gawa ba ba fitowa kenan raka gawa kaga ai halin da aka yi mutu wajen raka gawa an yi ne sauka ko ba ni ba ni zafi ba وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi alaihi salatu wasallam yace al mutawaffa anha zawjuha daga ummu salama kun san rigimar da ta taso tsakanin ko rashin fahimta tsakanin Abu Hurairah da Abdullahi da Abbas akan wancan Abu Abdul Ajalain ko Aqrabul Ajalain da aka taso ai ta taraba rigima shi Abdullahi da Abbas yana ganin idan matsala ta taso duk wanda misali mijin ta yi mutu kamar hadisin da muka biya na wasu baya mijin ta ya mutu jiya yau ce ta haihu ba ta gama idda ba to abu da abdullahi da abbas sai ne ta dauki abu adil ajalai wace ce ta buni ta shine wata hudu da kwana goma ita za ta abu hore ne ce a a shi kam yana ganin kaza ga abin da annabi ya ce a kaza kaza suka yi ta bugawa sai aka ji aka tambayi ummu sallam sai ta yanke ta ce a ai da zarar an haihu wa ulatul amali ajaluhum an yad'ana hamlahum amma wasu ba da yanzu ce abdullahi da abbas ma ya yi jaraju'i daga baya kafin ya bar duniya ya dawo kan wannan fatawa cewa idan ka yi arabul ajalai ne kawai ba zancen waccan magana to ummu salama ita ce ta maganta wannan sai almutawaffa da hazaujuha duk wanda mijinta ya mutu wala la talbasul ma'akfa min al-thiyab ba za ta sanya wani tufafi ma'akfa ba wani tufafi ne da ake rana gida um ruwan dorawar um rini da shi ake rana to ba za ta sanya wannan tufafin ba sananne ne su a gurin amma mu ba mu san shi ba kaga dai ana nufin shi rananne to shi ma wannan mumashtaka din shi ma da kuke ganin su shi ma nau'i ne na tufafi wanda yake wanda aka rana suka ce wai mishal da kasirin ne suka ce wani irin ta ne da jajir da ake zuwa a rana su abin rini ne a gurin da ake rana tufafi ne to shi ma wannan yanayin tufafin ba za a shi ba mu dai mun gane kawai tufafin da aka rana ne yawwa wani da kauli ko kayan ado awarwaro sarka zobe munduwa ba za ta sa don kayan ado ne wala taktazi ba za ta yi kunshi irin na iyayenmu ba ba za kuma ta yi kunshi irin na yan zamani ba wala taktahi ba kuma za ta sa kwalli ba annabi ya hana sai dai na rashin lafiya ko yawa idan idan da lafiya ba ta da lafiya a likita ya ba da fatawa cewa za a sa kaza wannan kuma daban ya zama waqi'atu ainihin la umumana sai a ba ta fatawa ma yajibu ala al-mu'tadati min talaqi rajali kun ga mun kun ga yadda ta kaba take la naqasu wala ziyada ko ku tambaye ni kizo fa me magana kizo a nan ba za ta yi kizo kun yi juru idan ababun malam yake idan ababun tsafta ya fito za ta iya yi amma in babun ado ne shine mafhumul mukhalafa cewa ba za ta yi bakin kun yadda da shi ko akwai objection wannan magana da ka ta burge da ka fito da ita domin akwai magana ina son zo kanta kun ji abin da yake ranar juma'a ana zuwa a kwance musu kai a yi musu tudu to bara mu ba da abu tambayin nan inda wani zai ku fito da na yadda da maganar da ya faɗa cewa in babun ado ne ba za a yi ba sannan kuma za a yi ne shi ma ba za a ware specific day da za a rike shi wannan ranar juma'a sabo ne yawwa kawai a creation ne zai waranta na shi kuma shi ma kidan ba na ado ba na tsafta shi ne wanda za a yi a zo a lallabe a yi lallabe mata kan da kawai a ɗebe kan a lallabe shi ban in mai ba za a zo a yi zane ko wibin ko bargu da suke bada duk wa'annan eh ba za a yi su ba ko banana wannan ayaba da suke duk wannan abubuwan ba za a yi mata ba san za ta rika canza kaya za kuma ta yi wanka amma ba da sabulu mai kanshin siya ba sabulu mai kudda dauda kawai ai akwai ko to su za ta nemo ba cewa muka yi sabulun wanki za ta rika ba shi muke yi ba sabulun wanka mara kanshi wanka ai tsafta ce ko ko sau nawa ta gada ba za ta yi wankan ta a rana ana zafi da yi sau biyu babu ne wannan fitowa da ake tsakiyar rana a zauna a kalli rana babu shi a addini a ai za ku iya tuno hadisi kun tuna ba za ku iya tuno mun me wanda hadisin yace wanda suke yin shekara na yin wato iddarsu me suke yi aka kawo tsuntsu ko wata dabba me suke masa da goggoga a cikin saboda warin da jikin su yake wallahi ba zai tashi ba tsantsan suna gama goga saboda tsabar warin jikin ya ya tashi ya ki azaba ya samu air pollution malam haka ce a jahiliya ran da aka fito da ita ɗaki ake zuwa ajiye ta idan ta ɗau tsuntsu mai rai ta goggoga a cikin saboda warin da ta yi da cututtukan da suke a jikinta ba zai tashi ba ta fita daga ta gaba cikin rana ta yi kisan kai ta rama kenan ko mijin da ya mutu ta kashe dan bare ta ba to wannan kaga babu shi addini za a yi wanka za a yi amma na tsafta ba na kwalliya da ado ba yawa wai wannan yawon da ake da wuka waye taba jiyo karatun kun san me dalilin yawon su da wuka wai wai dawowa ne yo baiwa Allah ba so kike da ba da ba wai zai zo shi ne take yawo da burma masa za ai maratal ukura za a kuma kashe shi kenan wallahi kuwa kaga wannan ba anzala lahu biha min sultan shi muka fara rushewa na shiga ta kaba da fita ta kaba gaba ɗaya babu shi ba karatun shiga ta kaba ba karatun fita da ta kaba ba wata tsohuwa da za ta zo ta karanta miki wani abu babu ki mijinki na mutuwa ke shiga ta kaba in gurin aiki kike aka gaya mu kina dawowa gida za ki cire duk kayan da kika sa da ado shi ne kawai kin shiga ta kaba ba wani abu mutuwar da shi ne shiga shi in san shi kike shiga yana mutuwa kin shiga a shi wannan watakila iyaye ba shi da alaƙa da shi amma watakila ana yi ne wajen kacce manta da yanayin da take kawai ta zo ta ce shi ka dariya ta yi ta koma tana ta abubuwa ta gani na jirgi wata amma ba Allah ne ke ana kallo wasu ma na san za a ana da rike waya ma cewa za ta rike waya ba ba za ta yi kaza ba ba za ta yi ji ya danganta idan aka ga cewa yarinya ce mijin ya mutu za ta iya samun mani ma su rika hirar kafin ta yi wata gaba ta fasu inda ana yi ko yawwa haba da Allah ai zai na tsaye daga cikin magudancin shi ma ba shi da azali da yawo da buta da ko fefe ne ko ƙwarya wasu abubuwa ne za ka ta gani Allah ya taimake mu da yawa yanzu ba na na fefe ne shi ma ana yawo ne kowanne yanzu in ka samu tsofaffin kawai za ki ma karatun su gaya ma cewa ga dalilinsa ba shi da azali gaskiya ba shi da azali da bakajen kaya a siyo mata bakajen kaya sai ta sawa wallahi tallahi ba amma ina gida take da gudulu masu haske da AC ba ruwan da wannan zaura eh saboda haka ba shi da asali shi ma wannan na ba fita wannan tambayar ta ka tayi fa'ida ba fita yawwa ai rage hakurin ka ne dalili ai akwai exception da zan zo babu fita in babu dalili mai karfi dalili mai karfi za mu zo gaba za mu zo yanzu kwarai da gaske kwarai da gaske ai wata ibada take yi da yi tafsirin komai gaskiya ne kuma kaga wannan ai wajibi take dan ko muta'addi ko ko wankan wankan zuwa sa kaya da rana in baka da kayan ba a duka bane yawa wannan magana tana nan gaba bara da yanzu zamu je kanta المطلقه ما يجوز على المعتدة من طلاق رجعي abin da yi wajaba akan wanda aka saka daga sakin da yake rajai wanda za a yi gobe sakin da za a yi gobe yajibu alaiha an talzama baitar zawjiya wajibi ne ta lazamci gidan mijinta saki ɗaya da biyu kenan ko saki ɗaya da biyu shine to talaqo rajai hatta tanqadi iddatuha sai iddata ta kare wala yahillu laha an takhruja minhu baya halatta ta fita daga gidan wala yahillu li zawjiha an yukhrijaha baya halatta mijin ya kore ta daga gidan shi ba haramun ne li kauli ta'ala saboda fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza dallaktumun nisaa idan kuka tashi sakin mata fadallikuhunna li iddatihinna ku take su da iddarsu mun yi wannan bayanin a baya shine suna abi suna tsarki ko tsarkin da ba a tsari da su ba kuma ko tana da juna biyu shine can suka dawo suke cewa wayan ta malaman su sai ibn taymiya ya imamu malik am du ibn taymiya da ibn qayyim anan suka tafi akan cewa duk wanda ya cikin bid'a ba shi anan ne aka da mun yi muku bayani yawa cewa in dai na bid'a ne bai ba shine ka tafi da tana jini to take bai ba su a gurin su rushe shi amma ka ga a walikiya yayi domin wai Allah ya ce wa ahsul inda amma kaga duk zahirancin duk zahiriya ibnu hazm shi ma a gurin da yayi abun mamaki kuma wanda za ka yana da zuwa da gara'ib nasa amma a nan gurin shi yake oke eh shi ma a gurin sabi bakai ya saba wa zai wani tabiya yake bi ba ba zan yi wa matata take uku ba ka gane ko yawa damirin damirin zaka ji yadda yawa la yewa in ta ji kama ba zai ta tsine ma ba ta san ka ba ko lamirin juyar da ji a kila kaga wato malamai suke cewa wayannan matakan ba ku a ta tambaya kana da buƙatar ka san nazarology za ku iya tuna wata shekara akwai wani ina ji ba ba shi zai iya tunawa wata ran muna karatu don ina hango fuskar da lokaci don wanda aka zo karatun ma shi ya zo da shi nan tare suka zo a ne nan kuma ban sani ba ya ce mun shekara tara ko goma baya ina ji adabar mufurar da ke ya ce mun ina da tambaya na ce sai ka shigo ka da matar ka ta danne babar ka tana ta duka wallahi na bashi ya gama kuwa gama tsar sai ya ce mata to ranka ya daɗi ba mata ta ta danne baba ta za ka ce ba adabul furan to irin wannan ne hita ta za ka tambayi ibn abbas ya kai ka tara karatu zai ce bi lisani sa'uli wa qalbin aqul iya tambaya ilimi ne eh mutum ya san wani irin method zai bi saboda kaga karatu ne yanzu da ake yaran da tsani da yawa mutane muna da yawa abokan su injiniya da arama duk wasu suna ta waje da mun kama karatu ana tsora ciki to da zarar ka yi tambayar wani lokacin ka hutar da ke tararen sa amma in kai rubbish question kuma zai ji ba daɗi ka ci ka ci kuma ki kai ma to saboda haka yana da kyau tambayar tana sa mutum ilimin zai da su amma ya kamata ka shirya ta domin tambaya rabin ilimi bai iya tambaya ba an gane ko yawwa to saboda haka wannan idan mutum abin da ka faɗa idan mutum ya saki matarsa saki uku a lokaci guda mun yi wannan karatun ko ba mu yi ba to ne muka ji a baya na biyu ko na uku in ka ji za ka ga mun yi karatu a kansa in dai kana ne biya karatun mu a wannan kitabun ne ka haɗa ba wannan satin da ya wuce wani bayan ga mun biya in sha Allah na
wasu idan mazajen sarari
gaskiya inda ake yi ta gaba ko inda gaba ɗaya a dunkuli a inda aka yi mutuwa ko a inda aka yi saki a nan za a yi sai dai malamai suka ce idan zuwa aka yi gidan ne ya rushe ka gane gida ya rushe ko kuma mai gidan ya zo ya yi ce wallahi da ban ma gida akai akai a nan ma ma iyaye cewa suka yi malamai cewa suka yi sai mutanen gari in kudin su ne kare na haya sai dole al'umma su biya mata su biya mata kudin da za ta kara saboda haka sabo ake yi gashi nan aya muna biyawa واتقوا الله ربكم كتياي ubangijin la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga dakunan wane mutum shi da ko duk yadda ka ja wahala kana jin kai hakuri gidan da za a rika jira gidan wanci dan wasu mazan na jin haushi hakuri za ka yi wallahi kuwa domin lamirin qur'ani ma haka yake zuwa ɗakin aisha ɗakin hafsa ɗakin kaza in dai ka kawo ta gidan nan ita ce albano ne ga gidanta za a ci ba ka ce wanda jiri dan rainin ko wani ya zo ya ce gidan wata ita kawar da ta zo ta yi tambaya ta ce gidan wanci ya ce saboda ba ta ce zai ce ba nan ba ne don wulaƙanci gidan nawa za ku ce gidanta wannan ai wani abu ne mai da dama haka yake yawa eh
abin a wani abu da wata sai an zaro sai ta daga uku sai ta koma ta ne ta ce ta ba to kaga ni irin wannan dabarun ai su addini yake halawa wa ya sa ta babu za mu zo nan gaba kaɗan in kuka yi hakuri za ku ji magana fitan ku ji me ina aka yi sauki a fita to sai Allah ya ce wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana kada su fito kun ga muna zo mu karasa babun nan ko bari mu karasa sai ce to sai ce wala yakhrujna illa ayyatina bi fa'idatin mubayyana da wa mun goma da ake wari ne na tambayoyi ne kun gama yanzu kuma ba za mu karasa karatu ba za mu yi injiniya za mu karasa karatu ko an haura biyar to sai ce wa ahdu da idda ku iddige iddar ku kiyaye ta wa taqullaha rabbakum ku kiyaye ubangijin la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku kore su daga dakunan su wala yakhrujna su ma kar su fita illa ayya atina bi ba'ikatin mubayyana idan sun zo da albaja mun fada ko dai gayyato maza ko zagi mahaifiyar ga gidan an saki ne kuma kullum sai ta ci mutuncin da wannan wani abu ne da ban gaskiya al-mutallaqatul ba'in wanda aka yi saki ne ba'in eh babban saki wanda ba komai kenan a sai kai wani auren al-mutallaqatul talata wanda aka saka saki uku la sukuna da hawa la nafaka ba za a ba ta abinci ba ba gurin zama ba abinci in dai an yi saki uku to ba zama a gida da gida gida gidan su za ta ba za ka ciyar da ita ba ba za kuma ba za ka ba ta gurin zama ba ne a inci ba ta wata binci kai عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمختلقة ثلاثة dangane da wanda aka sana saki uku kada yake laita la sukuna wala nafaka annabi yake ba za a bata gurin zama ba ba kuma za a bata abinci ba gidan su ne za su bata sai dai kai kuma za ka yi mata wato aitani ko wa yalzamuha an ta'tadda fi baiti fi baiti aliya Allah da ta mata lalle ce idda a gidan wato iyalanta wala yajuzu lahal khuruj illa li haja kun ji wajen baya halatta ka fita sai da wata bukata shi ga baran kara muku in dai ba kare abu wani abu da ya faru idan aka zo matsala akan abu ko in Allah ya da tambaye da take ranka akwai amsa ta gaba eh sau da yawa abin da yake ranka rike shi zaka yi da zarar an gama babin ka ji abin da yake ranka bai wuce wai to sai ne tambaya kan amma sometimes zaka in dai aka ce babin kaza to zai zo kan abu to sai ce an jabir bin abdullahi kala tsallakan halafi tsullikan kai abuwan mabirin lil majul an saki gwaggona ba aradin an ta judda naklaha sai ta nufin ai an ta ka'a samaratuha dabino tana da gonar dabino duk ta nuna take so ta je ta turo kuma ga shi idda ne fa zajaraha rajulun sai wani bawan Allah ya mata tsawa ya halala an takaru da cewa kar ki fita ba inda yake ba ba ta din nabi sallallahu alaihi wasallam ba kala sai ta je gurin annabi ta kai makara sai annabi yace bala yace haka ne abin da ya bada amma fa dubina alai ke ki je ki kiro da bina ki je ki tsinke fa innaki ata an tasaddaqi aw taf'ali ma'ruban domin muna karan zaki ba da sadaka kuma zaki aiki alkhairi shine ba da suka ce sunan wato tokace ta da aka yi aka bata wannan aka ce idan larura ta zo me ta kaba da me ta kaba iddatul wafa da iddatul talaq ba fita sai dai idan da larura sai dai idan da larura larura kuma ba ita za ta gaya wa kanta ba sau da yawa tambaya za ta yi a gaya mata wannan abin larura ne misali kamar rashin lafiya ba mu ba ku misali rashin lafiya larura ce ko kuma wani abu ya taso na haƙƙin mai gidan na gratuity ko na abu kuma ba mai iya yi on her behalf ya halatta a bata fata wacewa a jire ita a yau daga nan amma ba biye biye da dawo kawai ana yin wannan abu daga nan zuwa wani gari jiga wani ko kaza tana kano ya halatta ko kuma tefane ba ne mata ya halatta amma bai halatta ta cigaba da zuwa aiki ba dan tana titin ko tana aiki a wajen ma'aikata bai halatta ba kun ga wannan misalin da muka bayar ba za ka faɗaɗa ba alistibra istibra'i idan ta hadasa rajulun milka a makin idan mutum ya samu wato mulkin wata baiwa tudau wadda an riga an sani da ita kaga ai ta baiwa dama kwanki bai ko kwalkwara ko wani abu siyowa ake ko ayyaki a raba ko to sai mutum ya samu haruma alaihi istimta'u biha haramun ne tunda an zani da ita ya ji daɗi da ita hatta ya tabri a har ya kubutar da ita in kanat hamilan idan ta zo da juna biyu gidansa domin asali wata kila kwato ta kai duk da auren su ba an karkashe mazajen an kwato su to idan tana da juna biyu biyu wanda ya hamu istibra'in da shine da haihu wa in kanat min zawajil haizi idan ku al'ada take tana al'ada ne ba ta da ciki to sai ta al'ada guda daya dawa me yake so shine ne ta nuna cewa cikinta ba komai eh cikinta babu komai mahaifarta ta kubuta shine kubutar mahaifa shine istibra'i yayi أو وجه دين ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولا دقيه كنت annabi ya ce wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira kada ya shayar da ruwansa ga dan waninsa idan ka sadi da ita da ciki ai ka ka ƙara zuba wato maniyin ka akan ruwan wani to shine annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya haka shi وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي اوتار النبي ya magana akan wanda aka ribato a yakin autar au bi'at ko kuma wanda aka siyar aka biyo au rotikan ko aka inda da wal yastabra rahimuha bi hayzatin to aku fitar da mahaifar daga al'ada guda daya wala tastabra al azra amma ba za a yi wa ‘yan mata, agara'u shi ne budurwa, su ba sai an kubutar da su ba. Da muka tsallake. Na sama, ana bi sai idin kudi da annan nabiya sallah oke to autasin ne ta jani sai na yi sai ce la tuna wa hamilu ba za a rika saduwa da mai juna biyu ba a ta ta za a sai ta haife wala gairu hamilin ko kuma wanda ba ta da juna biyu a ta ta hida ta hida hailatan har sai ta yi al'ada guda daya domin yin jinin ka guda ɗaya yana nuna cewa ba ta da ciki wani bin umar radiyallahu anhu ma qala idza uhibat alwalida idan aka bawa mutum baiwa allati tudahu wanda ake saduwa da ita aw bi'at ko aka ce da ita aw utikat ko aka yanka bal yustabra rahimuha bi haida to a kubutar da mahaifar ta da al'ada guda ɗaya wala tustabra al'azra'u azra'u dama da bawo ke sawa yara shine budurwa kenan azara shine budurwa har suna ba da wasu gobi da ba sai na faɗa ba shine azara an fahimta da kyau ku budurwa kawai wadda bata san ɗa namiji ba so da kaga me yasa ita budurwa ba sai an ba sai an mace ba sai ta yi Ibrahim ba me yasa ba ta jini budurwa yanzu ba ta jini shekara sha takwas in suka ji gaba za su yi mana dariya a alaji za shi ke shi ne hamsa saboda ba ta kwanta da ɗa namiji ba wannan zaton aji su kaga su cewa suka yi ɗaya ba ta zina ɗaya a wannan lokacin haka su yin da ta faɗa lokacin da ya yi wannan biyu da sauka ɗaya ba ta zina shi ne aka kawo na aka yin budurwa ce kawai ba matsala domin in dai ba baiwa ba ba za ta yi zina ba al'adara gaba ta ƙarshe shi ne raino wannan duk wanda ya karanta lauyanci ko yake zuwa kallo ko ya za a kai rigewa harkar raino da arihuwa ma'anar sahiya hibru ibli amma ya zoro abin da ake kira raino shi kare yaro daga abin da bai cutar da shi wal qiyamu bi masalihi da tsayawa akan maslaharsa da tsayawa akan maslaharsa wa idza faraka ar-rajul zawjatahu Allah ya kiyaye idan mutum ya rabu da iyalinsa wala hu min hawaladu suna da yaya fa hiya haqqu bi ila sab'i sinin ita ta fi cancanta da tare tare ne ya har tsawon shekara bakwai ita ce mai hai in ka fahimci wannan ba da jima kenan ko daya malam ta tazawwaj mutukan ba ta yi aure ba me ake nufi da wannan idan ta yi aure idan ta aure kafin ya shekara bakon ya dawo gurinka ko da ta yana shekara uku sai ta aure to yanzu ban ba mallakin da wani naka ne shi ne abin da hadisin yake nufi malam ta tazawwaj mu je zuwa fa idza balaga sab'a sinina khuyira baina abawayhi in ya kai san shekara bakwai sai a baki labi tsakanin iyaye gurin wa kake so kai ko ka san gurin ta gurin da zai sai dai mun jira wace dan yaran yanzu wai sukan guduwa yawa fa yu maktara zahaba bi annabi yace duk wanda ta zaba sai a sai ka bude za a ce to a kotu sai a ce to ga mahaifiyarka ga mahaifinka gurin wa za ka zauna ya kalli wannan ya kalli wannan waye ya kuma shi alawa waye baya dukan sa akai akai sai ya zabe shi an amur bin shu'aib an abi an jaddi anna mar'atan qalat wata mata ta ce ya rasulullah inna bi hada ya ba ikin Allah wannan dan nawa kana badini lahu wi'a ciki na shi ne zama da kansa ina wannan mai tabi ne ko hamalatna bi badani hadi aka ashuri wa arda'na wa gatarat bi yadiha anna al'ala wa analatna ihsana ولو خيرت بين حياتنا وموتها لطلبت حياتنا وهكذا والدنا يفعل to sai yace tace ciki na shine zakarta wa sadi lahu sila mama na shine abin tsotsarsa wajen sha shine wajen shan sa da ruwan sa da abincin sa duk shine wa hijri lahu hiwa sinya kai tace matattararsa inda ake tattaro shi eh za ga ana sanyi nan ta kudin da abu da ta saki a cinya yana cikin da ni wa inna abahu dallakani kace baban da ya take ni wara da an yanzu a minni kuma yana so kwace shi daga gare ni fa qala la rasulullah sai annabi alaihi salatu wasallam yace da ita anti haqqu bihi ma lam tanki ke kika fi cancanta da shi mutukar baki aure ba a wannan bai nuna shekaru ba a wannan shi za a kawo sabani babu da lokaci sati mai zuwa ne karatun alwazi a kamun jana'i don Allah ya ara mana lokaci satin sama sai mu dan karanta mu dan ji sabanin malamai saboda irin wayannan hadisan kaga can da yazo yayi ta kai da shekara bakwai nan kuma biyu ba kawai ba sai karbaki aure ba shi sa ake da rigimu da yawa in ka je kotu za ka yi ta ganin wannan jiki an samu rabuwa karɓar ƴaƴa ya zama matsala uba yana wani lokacin har zuwa ce a sace ko a ce ya sace za ka ga a wani irin islami za ka ga wani lokacin an zo ana zuwa wanda zo ta ce ban yadda kowa ya ɗauki shi wace ne kana jin wannan kasan da matsala ko uban ya zo ya ce ma waye ya ce ka ɗebi ƴaƴana a makaranta ka Allah sosai ko ana samun wannan mutum wa ya saka ƴaƴa a to kai da ni ruwanka da wani bincike idan ka ta ta kawo ƴaƴa yanzu sai ka ce a rashin da aka yi koko ne ai ba ka da wurin ba ka da wurin ya nan tsakani da Allah sannan kuma mu yanzu har ka irin makarantu ma na boko ko na addini majority mafiya yawanci ma duk ba iyaye matan ne suke kawo ƴaƴan ba su ne komai su suke yi nawa ne za ka zo mu mun sha zuwa sai mun zo sauka wallahi za mu zo sauka ba mu san ubanta ba ba uwar kawai muka san je ta muke mu'amala to yanzu a wannan idan wannan gaba za a zo ai da yawa ƴaƴan wasu ba za su yi karatu ba to wallahi in ka haɗu da ɗan rigima ɗan rigima ce kawai zai zo ya ce kaga yanzu haushin matar sai ya dawo kanka kawai ya juye mai to amma idan ka san salo ka san ya ake yi kana da amsoshin da za ka bari wuri kuma magana ba shikenan amma ana samu na barin karanta to sai yace um to wa da bi wurare annan muratan ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace wata mata ta zo gurin annabi fa qalat ya rasulullah yace ya ba ikin Allah inna zauji nan ne aiko lalle miji na yuridu an yarhaba bi ni yana so ya kafan min da da kaji ba ta ma kace tsara wa kad zakani min bi iri abina ba mun biya wannan abu dubu alhali da yake jayar da ni ruwa daga biru abina ba sai yake zuwa ya debo mu ruwa ya kawo wa kad nafa'ani yana amfani da ni faqala rasulullah sai annabi yace ya faɗa annabi alaihi salatu wasallam yace hada abuka wa hadhihi ummuk to wannan mahaifinka ne wannan kuma mahaifiyarka fakul biye da ayi ne ba shi ta karke hannun duk wanda kake ba kada biye da ummi ba ne mutum yarke hannun ma biyarsa ban talakan bi yana kallo suka tafiya ayi annabi ya raba rigima su kwarai kuwa ai da ma akwai wanda ma na zake sun yana da inji to tun da aka yi haka yaji har abada ba kai ka san cewa akwai wani yana nan shi ƴaƴan mata ne lokacin dama ya ce da aka yi irin wannan yake za a nemi shi wallahi ne ɗauke hannu ba ruwan zarzu sun kai marhala aure yanzu ana so yanzu ya ƙi yarda su kuma ban ɓangaren sirkan sun ce lallai suna so sai wani sun san ubanta na nan shi kuma yake kai da kai kai kai kai kai aka yi aka yi ce shi sam yanzu ana neman na da agajin yake wallahi sam su kuma iyaye ɓangaren uban sun ce lallai sai an ga ubansa ubanta kai wallahi ban san ko zuwa yanzu ba wala su san fara da mun tattauna da wani malami da suke suke cikin harkar kirki kaga wannan ai matsala ne ko kun rabu da wata dan yana gurin ta ai kokarin yadda za a yi ba kana da damar da fa idan tarbiyyar da ba da rage za ka iya zuwa kotu a kwato shi alƙali ya sa karfin sa na wato kotu ya kwace shi to wannan shine alƙawarin mu ya cika yau insha Allah to awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan da wanda muka kuskure Allah ya jira na'am azin na'am
wannan hadisin na bayyana ne yi magana akan namiji ko mace haka ya yi hukunci a kan yana da yi magana namiji ko mace ba Mm.
to wannan kenan ya fara a yanzu ba na'am wani sai yana faruwa zaka ce in ba ai gidan kes ne shi suka yi magana akan idan namiji ne ita yarinyar mm, sai ta akan ta yi wa ya yana sai uban haka Mm, yake ne mai tafi yara mm, sai suka ce ba shi da ikon karɓa har sai idan yaran da su in balaga Mm, sannan mm.
to wannan ya fi karo da wannan ba cin karo shi da na ce ma za mu zo yanzu mun wuce lokacin mu sati sama sati mai zuwa a kamun jana'i zaki Allah ya da kafin mu shiga na fakat to sai mu dan ji dai ra'ayoyin malamai ayyimatul mazahi ya irin wannan magana ta ga wanda suka ware suka ce in mace ce kaza in namiji ne kaza da akwai in Allah ya da za mu biya na'am na'am na'am na'am a karatun da muka yi yanzu kaga aiki ya nuna ne take yi haramci ta saba wa Allah da manzansa ai ko da an yi zafin ma tsakani da Allah misali na'am ba ne ko eh suna yin gaskiya ne akwai wanda suke wai dan yi dan yi ji haushi ka fahimta da kyau ko ta yi kuɗewar da ta tafi illa kuma da ake samu shine an yi sakin saki ne wanda dama da gari sai aka yi ta zauna a gida ne ita ai ba ta kaba za ta yi ba an yi dai ta saba a zuciyar ta ja hankalin da shi ya da da ita ka gane to amma wannan ba ba a gidan take ba o gidan ta take kawai ta rika fita duk abin da ta ga dama za ta fita da karkashin aure ba har yanzu shine illa shine saban ai ta saba wa Allah ta saba wa manzo wai za ka sama bacci ne yana karɓar jini ba Allah ba Allah ta ita ce ta saba wa Allah ya za ka yi ai za ka zo ta ƙarfin da ka rike ta ba saboda haka idan aka yi aka yi ta zama babu ruwanku ita ta saba wa Allah la tukhriju hunna min buyutihinna kai baka fitar da ita ba ta fita wala yakhrujuna ita kuma sai karajan ita ta saba wa Allah ba kai ba amma in ta ji yadda za a hana ta fita din haka ya kamata amma idan ta fita ita ta saba wa Allah in iyayen suka dore mata su ma sun saba wa Allah ko waliyanta masu faɗa a yi ai tana da waliyai wata ita ba ko akwai uban da zai ce ju tun da ba za ki zauna ba ki zagu wani gidan kar ki dama gida wallahu a'lam alaikum assalam na'am Hmm. haka Hmm. Eh, shaushawa kenan da ake wanda ake yi a tsatsa ga jiki kawai nomadi na kwalliya ne to wannan dai abin da ake so kawai daga lokacin da abin ya faru to ta cire kaga idan a tayin gotson zai goge tunda wannan tayi ne yana jimawa an gane ko yawa ba zan yi wallah ba akwai ƙarin bayani na ga mun shiga matsalar na'am na'am Mm. ya ƙara da wuri gaskiya ne kun ga wannan gama akwai shi ne aiki ne ake cewa ya take da saki ɗaya saki ɗaya kuma yana bai kagan saki ɗaya mai mata hudu yana so tsaro wata sai ya bayar mata saki ɗaya ce wallahi zai ta mutu abinda abin za a nan ne ba aka ce tambaye da ake a ce a ina ne namiji yake ta kaba eh sai a ce a nan gurin ne idan mutum yana da mata hudu to dole ka idda kai dole ka idda kai ba in dai eh eh wallahi sai ta gaba sai an jira wajibi ne saboda haka wannan kinsin ma shi ma yana faruwa ba daidai bane idan mutum yana da mata hudu yayo ɗaya saki to sai ya jira ta gama idda abin ya karo da duk zumuɗin sa wallahi ƙarai kuwa tarawa da zai jira zai tara ya kwashe yanzu kwashewa za a fara yanzu na a tara Allah ya kiyaye Allah ya dantar da muwami ma'aka. Na. Bayan ta gama idda. Eh. Hmm. Hmm. Eh. A wanda baki baki. Abin da ake faɗa akwai malaman da suka suke magana akan wato mas'alatul hadaf. matsala ce ta sabani da cewa an umarta saki daya ai kamar a wajen faski mun dan taba gurin ka fahimta da kyau cewa idan mutum yayi faski idan bayan ya zo ya kuma yin aure ya aure ta biyun nan yana nan ko baya nan yana nan ka gane matsalatul hadam magana ce matsala ce mai sabani akwai malaman da suke gani tsorawa za ya kan da amma idan a takan shi a zaujar gaira aka yi ya rushe yanzu sabon zubi za a yi wallahu a'lam alimata in tura
kai biye biye mace tana da ciki da al'ada malamai abin da suke magana malam ummul har ta kawo a cikin hukumar haihuwa wanda ta ce wa ittihar sun ce ba a yi saboda ɗabi'ar a yadda yake faruwa idan wannan al'ada biyu yadda ta ke na so a ce da gido duk yau tunanin da sun maka da bayani duk yadda ya tashi ya koma ya zama abinci ita al'ada saboda hikima ta Allah sai duk yadda shi ya koma abincin da jariri zai rada shi saboda haka ai magana ake da wato estrogen da progesterone ko to saboda haka da zarar mace ta zo ta yana zuka wani abu daga cikin da ba na so in shiga yanayin da haka yanzu suna faɗa cewa akwai abin da ake maka kira prolactin da wayi daren da wanda yake zo gobe abu wannan zai ma bayani ka fahimta yawa saboda haka malaman fiqh da suka rubuta sun yi bayani cewa bai ibada yake lana da mai wannan ana iya samu ko kwanan nan naji wani ganye a jikin da zai ta wannan bayani to har wasu da suna mutawa ba aka ce ana samu ka fahimta da ku to wannan hukuncin su na musamman in ka koma wani jami'in murya abin littafi ne guda ɗaya hukumar harbi wanda ba su da istihaba ya tattauna matsalar domin ita ta tattauna mace ce domin ta dan bibi ne bayan a yi masu mazayi da ta tattaro ra'ayoyi amma da wahala ana samu amma da wahala sai su wata kila ba a gudun likitoci za a iya zuwa dangane da a ce satin nan mai zuwa muna da akwai likito muna da likitoci a ɗaliban mu mata zan sa mu dan yi dan wani jibe mu su ƙare mana bayani je mu mu ji amsa na'am eh yawa wanda ta yi biye sai yawon banza ita ma sai ta yi istibrai kaga kana so kana son ta tana son ka tuzi ta yi istibrai din daya eh dan kanta je gidan wani da dan wani Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunan da kyawawa da sabobin gaba ɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce wa mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce wa mu ikon guje mata wannan yanayi da muke ciki na kasar mu Allah ya maganta mana Allah mu da kuskure sarki ka ƙara zuwa mana asiri duniya da lahira firgici da al'umma suka shiga ko suke ya Allah madaukakin sarki ki ka amintar da mu muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun yan kasuwar mu da kuma ma'aikatan mu waɗanda suke neman tallafi a al'amuran su Allah ka shiga lamarin waɗanda suke neman aiki da sana'a Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka azaba mu muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da shugaban da madaukaka Allah ka shirya matasan mu Allah mana kurkin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon gudunta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon gode mata marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu Allah ya yi da gafara masu rai kuma Allah mana kurkin sarki ya ƙara musu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ƙara ruba mana asiri duniya da lahira اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضيها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم